الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na fiƙihu a cikin littafinmu mai albarka littafin irshadu salik ila ashrafil masalik na al'imam a sheikh abdulrahman ibn muhammad ibn askari ne maliki baghdadi allah ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wata'ala mun tattauna akan abin da ya shafi wato abubuwa waɗanda suke da alaƙa da wanda ya bar sallah ta hawunan biha da kuma wanda ya bar sallah jahadan da kuma hukunce-hukunce na guraren da aka karhanta yin sallah a cikinsu da sauransu a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga kan fasali na gaba na'am
فصل سجود السهو يجزئ عن ترك السنن وهو للزيادة بعد السلام وللنقص أو اجتماعهما قبله ولا يتكرر بتكرره شيكنا فصل rabewa bainama mada wa ma ya ati insha Allahu tabaraka wa ta'ala fi bayani ma ya ta'allaku bi sujudi sahawi wato cikin bayani dangane da abin da yake da alaka da sujada ta rafkanuwa sujadu na rafkanuwa guda biyu wanda ake yin su imma kafin sallama imma bayan sallama to wannan fasali zai tattauna ne akan wannan matsala din shehu Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce sujudu sahawi sujadu guda biyu na rafkanuwa wanda ake yin su yujzi'u yana isuwa ne an tarki sunan wato saboda mutum ya bar waɗansu sunnoni daga cikin sunnoni na sallarsa idan ya zamanto masallaci ya bar waɗansu sunnoni wanda ba su wuce guda uku ba sunnoni masu ƙarfi daga cikin sunnoni na sallarsa to shi kenan yanzu wannan sai ya sujada ta rafkanuwa wa huwa liziyarati ba'da salami to wa huwa to su waɗannan sujadu na rafkanuwar ana yin ta ne ba'da salami bayan an sallame bayan mai sallah ya sallame yana yin wannan sujadu guda biyu liziyarati inda yayi kare a cikin sallar shi inda yayi kare a cikin sallah shi to yana yin sujada ba'adi ne kare a cikin sallah shine gurin da ya kamata a ce ya zo da abu wanda yake takaitacce kuma sai ya tsawaita shi misali a sallah ta magariba a raka'a ta uku ta ƙarshe bayan ya karanta fatiha ya karanta sura ko a raka'a ta uku da ta hudu ta sallar isha'i bayan ya karanta fatiha ya karanta sura ko kuma inda ya zamanto a sallar azuhur ko la'asar ya bayyana karatu a cikin ɗaya daga cikin waɗannan rakawoyin to wannan shi ma duka aljaharu fi ma yusarru fihi wannan ziyada ne wanda take haifar da ayi sujada ba'adi mun gane da kyau na'am walin naqsi aw ijtima'ihi ma qablahu to inda ya zamanto kuma wa yasjudu qabla as-salami kenan shine qablahu wato yana yin sujada ƙabli kafin ya sallame linnaƙasi inda ya zamanto ya yi rage a cikin sallashi a cikin sallashi ya zo da ita amma ba cikakkiya ba kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita ɗari bisa ɗari ya rage waɗansu abubuwa a ciki wanda waɗannan abubuwan da ya rage sunna ne ba su kai matsayin farilla ba sannan kuma sun take da matsayin mustahabbi to yanzu wannan yana yin sujada qabli inda yayi wannan rage din a wijtima'ihi ma hakanan kuma inda ya zamanto guda biyu sun hadu ya zamanto yayi annaqsu wa ziyada fi salatin wahida an samu rage da ƙari a cikin sallah guda ɗaya tal yabakin a sallah ta azuhur misali muka ce ya bayyana karatu a raka'a ta farko wannan ya yi ƙari a nan shi kenan da ya raka'a ta farko a ta biyu da ya raka'a ta biyu maimakin ya zauna ya zaman tahiya kawai sai ya miƙe sai ya manta wannan zaman tahiya ɗin sai bayan ya miƙe ya tsaya dangalgal sai ya tuna to yanzu wannan idan ya gama a ƙarshen sallar shi to kafin ya sallame sai ya sujada qabli li anna janiban naqasi muqaddamun ala janibi ziyada ko mughallabun ala janibi ziyada saboda ɓangaren tawaya ɓangaren ragi ana gabatar da shi ana rinjayar da shi akan ɓangaren ƙari mun gane da kyau na'am wala ya takarraru bi takarrurihi sujada ta rafkanuwa ba ta tuttusuwa bi takarrurihi saboda tuttusuwar abin da yake haifar da sujada ta rafkanuwa a cikin sallah guda ɗaya ba ta tuttusuwa guda ɗaya kawai ake yin ta misali inda ya zama to mutum ne ya kiɗime a sallar azuhur a raka ta farko kawai bayan ya yi raka ta farko bai tafi ba ta bi kawai sai ya zama tahiya da ya zama tahiya aka mishi subhanallah ya tashi ya meke da ya meke yanzu wannan ya yi ƙari a nan ko yanzu sujada ba da ta kama shi shi kenan da ya je ya yi zaman tahiya na biyu na, na farko bayan ya yi zaman tahiya na farko a raka ta biyu da ya meke raka ta uku shi kenan kawai sai aka ji hallo yana kwada karatu a bayyane ya fara karatun fatiha a bayyane aka mai subhanallahi sai ya fahimta sai ya fara yin karatun a asirci shi kenan hallo da ya gangara kawai raka ta uku maimakon ya meke ya tafi ta hudu kawai sai ya zaman tahiya a nan ma aka mai subhanallahi shikenan ya zauna dan galgal hallo kuma sai ya meke to kaga waɗannan abubuwan dukkanin su kowanne daga cikin su ta dalilin shi shi kadai ana iya mai sujada ba adi to waɗannan tuttusuwar da suka yi wannan kaza ya tusu a wannan gurin a wannan gurin ya tusu a wannan gurin a wannan gurin ya tusu a wannan gurin to ba za a ce bayan haka tashi za a yi sujada ba adi sai ya yi guda uku yayi bi yayi ya sallame yayi ya sallame yayi ya sallame a guda ɗaya kawai in ta yi shi kenan shine wala ya takarraru bi takarrurihi wato wannan sujada ta rafkanwa din ba ta tuttusuwa saboda tuttusuwar abin da yake iya haifar da ita saboda an samu abin da yake haifar da ita ba guda ɗaya ba ba biyu ba a sallah guda ɗaya to shikenan tana na a matsayin guda ɗaya kawai zai na'am
ويهرم للتين بعد السلام ويتشهد ويسلم to shikenan wayuhrimu yana yin harama yana yin niyya a zuciyar shi ta gyara sallar shi ma'ana zai yi niyya ne ta jabru salati saboda a cikin sallar tashi ya dan samu wani matsala ko to yana yin niyya na gyara wannan sallar tashi lillatai ne ba'da salami ga sujudu guda biyu wanda ake yin su bayan sallama ga ba'adi wato idan mutum zai yi ba'adi bayan ya sallame ne ko ya fita daga sallah zai yi su to yanzu kafin ya tafi ya yi wannan sujada ɗin ta farko to sai ya kulla a cikin zuciyar shi ya kulla aniyar cewa waɗannan sujadun guda biyu zai yi su ne saboda ya gyara sallar shi matsalar da ya samu a cikin sallar shi na ƙari da ya yi ba a gurin da ya dace ba wani abu da ya shigo da shi ba a gurin shi ba shikenan zai yi waɗannan sujadun guda biyu saboda su cika mai wannan sallar tashi sannan kuma saboda ya turmuda kan hancin shedan da ƙas na'am wa ya tashahadu wa yusallimu to idan sujada ba a dace mutum yayi to bayan ya gama yin ta wa ya tashahadu yana yin tahiya wa yusallimu sannan kuma sai ya sallame wato sujada ta rafkanuwa farilla guda biyar ce a ciki da sunna guda biyu farilla ta farko shine wannan sujada ta farko din da zai tafi yi wannan farilla ce hakanan sujada ta biyu da zai yi farilla ce zaman da yake tsakankanin su wannan shi ma farilla ne mun gane da kyau sannan kuma wato sallama ita ma wannan farilla ce an gane ku sujada ta farko sujada ta biyu zaman da yake tsakankanin su sallama da kuma niyya waɗannan su ne guda biyar wanda wajibi ne wanda kowanne a cikinsu wanda idan ya zamanto mutum ya rage ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu waɗannan guda biyar ɗin to sallar shi za ta iya samun tawaya idan a sujada kabli ce to amma kuma sunnoni nata su ne guda biyu daga ciki akwai at-takbir wato yin kabbara da zai yi lokacin da zai tafi yi sujada da kuma lokacin da zai dago daga sujada da lokacin da zai koma sujada ta biyu da lokacin da zai dago wannan su dukkaninsu wannan sunna ne sannan kuma yin tahiya a sujada qabli a sujada ba'adi wannan shi ma sunna ne ba farilla bane idan ya zamanto yana dagowa kai tsaye kawai sai ya sallame wannan babu laifi akan shi na'am ومن سهى عنهما فعلهما متى ذكر Mm.
وهل يتشهد للتين قبله قولان wa man saha anhuma dukkan wanda ya rafkana gabarin sallal gabarin sujada ta rafkanuwa wanda ba ne ta kama shi sai ya rafkana bai yi su ba waɗannan sujadu guda biyu wanda ake yin su bayan sallama sai ya rafkana bai yi su ba to fa'alahuma ba'dahu sai ya aikata waɗannan sujadun guda biyu ba'dahu bayan haka ne ha ba'alahuma mata zakarhu Ba'ala- fa'alahuma to sai ya aikata waɗannan sujadun guda biyu wanda ake yin su na ba'adi mata zakara a duk lokacin da ya tuna wannan sujada tana kai shi a duk lokacin da ya tuna cewa lokaci kaza na yi sallah amma kuma ba'adi ta kama ni bin yi ba to a lokacin da ya tuna kawai sai ya yi wannan walau ba da shaharin walau ba da salasati ashhurin walau ba da sanatin ko da bayan wata guda ne ko da bayan watanni uku ne ko da bayan shekara guda ne shi kenan sai a lokacin da ya tuna to wahal ya tashahadu lillataini qablahu qawlani malam yace wahal ya tashahadu shin wai mai sallah zai yi tahiya zai zai mai da yin tahiya lillataini qablahu ga sujada qabli da yayi ga sujadu guda biyu wanda ake yin su kafin sallama idan ƙabli ta kama shi to bayan ya yi waɗannan sujadun guda biyu idan ya ɗago kafin ya sallame zai maimaita tahiya ko ku a'a ba zai sake ba an yi maganganu guda biyu mashhuriyar magana a malikiya wanda aka rawaito ta wanda abdullahi ibn wahab al-misri ya jo daga wajen al-imamu malik imamu darul hijra hujjatul umma ra'asul mutqinin wa kabirul mutathabbitin abu abdullahi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama shine zai yi sujada zai zai maimaita tahiya wannan shi kadai ne daga cikin malamai da kuma wani hadisi na Abdullahi dan Mas'ud wanda bai inganta ba wanda suka tabbatar da cewa ana maimaita yin tahiya a sujada qabli amma ijma'i na malamai jumhurun malamai sun tafi akan cewa tahiya ba a maimaita ta a sujada qabli idan aka yi sujada kabli ana dagowa kafin a yi tahiya ake sallamewa wannan shine ra'ayi na kaso mafi tsoka daga cikin malamai adadi mai yawa daga cikin malamai wannan shine abin da suka tafi akai na cewa sujada ta rafkanuwa in kabli ce ba a sake yin tahiya akai idan ba a ce ita ce wanda malamai suke kai kawo akai shin za a sake tahiya ko ba za a sake ba amma kabli in banda al'imam abdullahi bin wahab al-misri ɗaya daga cikin ɗaliban al'imamu malik ba wanda ya rawaito cewa ana sake yin tahiya a sujada kabli mun gane da kyau sauran ɗaliban al'imamu malik ɗin ma gabaki ɗayansu abin da suka rawaito shine wato ba a sakewa tahiya na'am shine ce ƙaulani an yi maganganu guda biyu ma'ana bil i'adati wa adamiha na'am فإن سهى عنهما فعلهما بعده To, fa in saha anhuma to inda ya zama to yanzu mai sallah ya rafkana ga barin yin sujadu kabli, sujada kabli ce ta kama shi, sai ya rafkana bai yi su ba, ya zama to kawai da ya zo shi ƙarshen sallah shi kawai sai ya sallame, kwata-kwata ma shi ya sha'afa da cewa sujada kabli ta kama shi. To yanzu ya zai fa'ala huma, to sai ya aikata waɗannan sujadun guda biyun. ba'adahu bayan sallama wato wanda sujada kabli ta kama shi sai ya manta bai yi ba to sai ya yi ba'adi bayan ya sallame tana kawai ba'adi da ya gurbinsu saboda waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa duk matsalar da ka samu a cikin sallarka sujada ba'adi za ka yi waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa duk matsalar da ka samu a cikin sallar ka sujada kabli za ka yi to don haka wata tana hawa ɓangaren ɗaya inda ya zamanto an yi akan kuskure mun gane da kyau na'am فإن قال الفصل أو انتقضت طهارته فقيل تبطل وقيل لا تبطل إلا أن يترك فعلا كالجلوس الأول shikenan fa in qala al-faslu idan ya zaman to rabewa tayi tayi tsawo ma'ana fa in qala al-faslu baina tadhakkurihi wa salamihi bayan ya sallame kafin ya tuna cewa sujada kabli ta kama shi ya zaman to an samu tazara an samu lokaci mai tsawo awin taqabbat taharatuhu ko kuma ma tsarkin shi ya warware alwallasa ta warware ya fito ya shiga cikin uzurrukan shi nema daga baya alwallarsa ta warware kuma sai ya tuna cewa ƙabli ta kama shi faƙila ta buɗulu waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan sallah ɗin gabaki ɗaya ta ɓace kawai ya tafi ya alwalla ya sake wata sallah idan kuma yana da alwalla ne sai da lokaci ya tsawo dogon ya tuna kawai ya tafi ya je ya sake sallah sallah ta ɓace waƙila la ta buɗulu waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a da zarar sujada kabli ta kama mutum saboda ya bar wata sunna daga cikin sunnoni na sallah idan ya sallame kafin ya yi wannan sujada kablin kuma bai tuna ba sai bayan lokaci mai tsawo to ba za a ce ba sallar shi ta ɓace kai tsaye a'a fihi tafsilu ba ta ɓacewa kai tsaye illa an ya turka fi'ilan sai dai in ya bar wani aiki ne wanda shi kuma sunna ne a cikinsa a cikin sallah din kal julusul awwal kamar inda ya bar zaman tahiya na farko inda mutum ya bar zaman tahiya na farko sujada kabli ta kama shi ta dalilin wannan kuma ya sallame bai yi ba har ya tashi ya shiga shagulgullansa sai daga baya tuna suka ce sallar shi ta ɓaci amma inda a ce sunna guda ɗaya talce ya manta to wannan ba ta janyowa sallar shi ta ɓaci an gane da kyau wayar ji'u tarif na تاركه ما لم يستقل على الأرض Mm.
فإن عاد بعده فطلب في الأسيه wayar ji'u tarikuhu tarikuhu wanda ya bar zaman tahiya na farko wayar ji'u yana dawowa saboda ya zauna ya yi tahiya malam ya staƙilla alal ardi matuƙar bai daidaita a tsaye ciccir ba a kan ƙasa ma'ana malam yarfa au malam ya shubut ƙa'iman shine malam yastaqilla alal ardi matukar dai bai tabbata ba a tsaye ciccir a kan ƙasa to yanzu sai ya dawo idan ya zamanto fa in faraqal arda bi yadayhi wa rukubatayhi fala yarji'u ba zai dawo ba amma idan ya burinkinta a tsaye ciccir ko to ba zai dawo ba amma inda a ce faraqal arda bi rukubatayhi wa lam yufariqha bi yadayhi fa innahu yarji'u ya ɗaje guyoyinsa amma kuma hannayenshi suna nan a ƙas sai aka mai tasbihi ko kuma sai ya gane cewa zaman tahiya ne zai to yanzu wannan sai ya dawo ya zauna to amma idan ya daidaita a tsaye ciccire yanzu ba zai dawo ba shine malam yastaqilla alal ardi matukar bai tabbata ba a tsaye ciccir akan ƙasa to yanzu a wannan lokacin falayar ju'u kenan ba zai dawo ba فإن عاد بعده بطلت في الأصح فإن عاد to idan ya dawo ya zauna ba'dahu bayan ya daidaita a tsaye ciccir bayan har ya daidaita ne kuma sai ya dawo ya zauna to baqalat fil asahi to sallar wannan mutumin ta ɓace cikin zance mafi inganci cikin zantuka na malamai wato cikin zantuka na malamai idan ya zabanto mutum zaman tahiya zai yi zaman tahiya bai yi ba sai ya meke sai da ya tsaya ciccir sannan kuma ya tuna bai yi ba zaman tahiya ya dawo ya zaman tahiya to sallar shi ta ɓace waɗansu daga cikin malamai suka ce saboda karanta fatiha rukuni ne daga cikin rukunni na sallah tsayuwa saboda karanta fatiha farilla ne dole ne to don haka ita kuma wato karatun tahiya sunna ne zama saboda karatun tahiya sunna ne lafazin tahiya sunna ne to waɗannan dukkaninsu sunnoni ne ba za a yi ba idan aka tafi za a aikata farilla a bar wannan farilla ɗin a zo a aikata wannan sunna ɗin inda ya har da gangami ya haka sallar shi ta ɓaci mun gane da kyau
illa an yarji a sahiyan au jahilan illa an yarji a sahiyan sai dai in ya dawo ne ya zauna ya dawo ya zauna sahiyan akan rafkanuwa shikenan kawai da ya meke bayan ya tsaya cikin kawai ake mishi subhanallahi subhanallahi gabaki dai kuma lo sai ya sake rafkan ne dawo ya zauna to za a wannan lokacin da ya dawo ya zauna saboda ya ɗimauce ne idan ya zamanto mutum ya kiɗime yana cikin sallah wannan ya mai tasbi wancan ya da kaza wancan ya yi kaza sai ya zamanto abin da bai taɓa tunanin cewa abu ma zai aikata kawai zai aikata shi kawai sai ya dawo ya zauna bayan ya dawo ya zauna kuma sai ya tuna wannan maganar ta mai askari shi kenan sallar shi tana nan bata ɓace ba yanzu kawai zaman ta ya za a meke yammakin da yanzu kabila za a yi ya tashi daga kan a yi kabila yanzu ba a da za a yi saboda wannan ƙari da aka samu na mekiya da kuma dawowa. Au jahilan ko kuma illa an yarje a jahilan, sai dai in ya dawo ya zauna ne jahilan saboda ya jahilci wato yadda hukuncin yake. Idan ya zamanto, shi dama ba a littafi bai karanta, ya ji dai ana sujada kabli ya ji ana sujada ba'adi. Bai san yadda hukuncin yake ba, sujada kabli tana kama ka ne idan ka bar zaman tahiya, to shi ya yi tsamanin da aka ce idan ka bari in har ya zamanto ka kulla raka'a ta uku shi tunanin shi in dai baka kare karatun Fatiha ba zaka iya dawowa ka yi shi bayan ya zauna bayan ya tsaya ciccir sai ya tuna ashe shi tahiya ce zai da za a raka'a ta biyu shikenan kawai sai ya dawo ya zauna wannan shi wannan shine abin da yake kyautata zato to shi ma wannan sallar shi ba ta baci saboda wannan laisa aliman ba malami bane bangaren abin da ya shafi hukuncin wannan laisa alimin bil hukum man kana a man kana aliman bil hukum man kana aliman bil hukum huwa alladhi yuhkamu alayhi bi anna salatahu batila shine wanda za a yi hukunci a kansa cewa sallar shi ta ɓaci amma wanda mallam ya kun aliman bil hukum fala yuhkamu alayhi bi anna salatahu batila ba za a mai hukunci akan cewa bi butlani salatihi ba ba za a mai hukunci akan haka nan ba wannan shine abin da malamin ya faɗa na'am وأما الأركان فلا يجزئ إلا الإتيان بها ما لم يفت محل التلاقي فإن فات بطلت الركعة.
شيكنا. وأما الأركان amma rukunai na sallah su ne farillai na sallah inda ya zamanto mutum ya bar wata farilla daga cikin farillai na sallah to fala yujzi'u wada fala yujzi'u sujudu al-qabliyyu wal ba'diyyu anha sujada ƙabli ko ba'adi ba ta isar wa mutumin da ya bar rukuni daga cikin rukuni na sallah illal itiyanu biha face dai zawwa da wannan rukuni ɗin da aka bari wannan rukuni da ya bari na sallah dole sai ya zo da shi sannan kuma sallar shi za ta yi malam ya fut mahallu talafi matuƙar dai gurin haɗuwa da wannan farilla ɗin bai kubce ba an gane ku amma mu ɗauke shi a talaki ko a talafi yawwa a talafi ya ko yawwara to matuƙar dai wato muhallu talafi gurin da ya kamata a ce an haɗu an haɗe wannan farilla ɗin matuƙar bai kubce ba misali karatun fatiha ne bai yi ba yana cikin karatun sura kafin ya ruku'u sai ya tuna karatun fatiha yanzu kawai karatun fatiha zai yi karatun fatiha zai kuma sai ya maimaita karatun sura an gane ko ko kuma a raka'a ta farko ne shi kenan yanzu yana cikin da ya kabbara da ya karatun fatiha ya yi sura maimakon ya tafi ya yi ruku'u kawai kai tsaye sai ya tafi ya yi sujada bai yi ruku'u ba an gane ko to yanzu kawai dawowa zai ya tsaya cicir ya karanta wani kaso na ayoyi na alkur'ani sai ya ruku'u tunda wanda lam ya fitu muhallut talafi to fa in fata idan ya zamanto gurin da ya kamata a ce an haɗe wannan raka'a din an gyara wannan farilla din da aka barta lokaci ya huce ya zamanto setrotar to batsalatin raka'atu wannan raka'a din da take da wannan matsala din wanda aka bar wani rukuni daga cikin rukunne na sallah a cikinta wannan raka'a din ta ɓaci yanzu ilga'i zai da ita wato yanzu idan ya zamanto a raka'a ta farko ce bai karanta fatiha ba sai bayan ya kulla raka'a ta biyu ya tuna ashe a raka'a ta farko shi kawai sura ya karanta yana cewa ma Allahu akbar kawai cewa wa duri wa kitabi masdur fi raqin mashhur da karanta ba fatiha shikenan za a ta biyu shi kuma bayan ya yi ruku'u ne hakan din ya faɗo mishi a rai to yanzu kai tsaye wannan raka'a ta farko din wanda bai karanta mata fatiha ba ko yanzu kawai ilga'i ne da ita ba zai yi lissafi da ita ba zai maida ta a matsayin sai zero yanzu wannan raka'a ɗin ta biyu da ya kulla ita ce raka'a shi ta farko yanzu idan ya je shi yayi sujada yayi sujadu guda biyu ba zai zama tahiya ba mekewa zai ya je shi ya karo wata raka'a yanzu in ya zo a ƙarshen sallar shi sai yayi sujada ba adi an gane ku saboda waccan raka'a ɗaya da ya kara mun gane da kyau na'am ومن ذكر في آخر صلاته سجدة لا يعلم محلها سجد وأتى بركعة عند ابن القاسم وقال أشهد بركعة فقد وفي كونها لا ومن ذكر في آخر صلاته سجدة ومن ذكر سجدة dukkan wanda ya tuna sujada guda ɗaya tal fi akhiri salatihi a ƙarshen sallar shi amma kuma la ya alamu mahallaha bai san ba inda bigiranta bai san ba inda ya kamata a ce an saka wannan sujadar guda ɗaya shi dai ya tabbata a cikin waɗannan raka'o'i guda hudu ko raka'o'in nan guda uku to akwai raka'ar da ya zamanto sujada guda ɗaya tarce yayi ba sujada biyu ba ce yayi kun gane da kyau amma kuma baya tunawa a raka'a ta farko ce wannan matsalar ta faru da shi ko a ta biyu ce ko a ta uku ce to yanzu ya zai sajada sai ya yi wannan sujada ɗin wa a tabi raka'atin sai ya zo shi da raka'a cikakkiya yanzu kawai da raka'a cikakkiya zai zo shi bayan ya zo da raka'a cikakkiya yanzu a abdurrahman ɗan ƙasim shi yadda yake gani idan ya zamanto yana tuna da cewa a cikin wata raka'a daga cikin raka'o'in nan na sallah shi ya manta sujada ɗaya bai yi ba an gane to shi yana ganin sujada yanzu sai ya zo da raka'a cikakkiya tunda ilga'i zai da waccan raka'a din idan ya zo da wannan raka'a din kuma sai ya sujada ba adi mun gane da kyau to shine ya ce wa atabi raka'atin sai ya zo shi da raka'a guda inda ibn al-qasimi wajen abdurrahman dan qasim ma'ana zai zo da raka'a guda badalaha kambacin waccan raka'ar da ya samu matsala a cikin ta kenan wanda shine fatawa ta abdurrahman dan qasim wa qala ashhabu amma al-imamu ashhab miskin Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yace bi raka'atin faqat yace ba wata sujada akan shi yanzu tunda dai matsalar da ya samu sujada ce bai yi ba a cikin wata raka'a daga cikin raka'o'in nan guda hudu ko guda uku yanzu kawai wannan raka'a din zai yi lissafi a kan matsayin kawai babu ita kawai idan raka'a uku ce zai ya ɗauka a matsayin raka'a biyu ce saboda babu ɗaya an cire mishi ita idan raka'a hudu ce ya ɗauka a matsayin raka'a uku ce yanzu kawai zai zo da raka'a ɗaya ce kambacinta ba wata sujada da zai mun gane da kyau na'am وفي كونها من الأخيرة يسجد لا غيره
وفي كونها من الأخيرة to cikin inda ya zamanto cikin kasancewar wannan raka'a ɗin wanda ya manta sujada a cikinta min al-akhira tana ɗaya daga cikin sujadu guda biyu ita tana ɗaya daga tana ɗaya daga cikin raka'o'i guda biyu na ƙarshe misali in azur ce wanda ya bar raka'a ɗaya a ciki wanda ya bar sujada ɗaya a cikin ta a raka'a ta uku ce kaga fatiha kadai ake karanta ko to yace ya sujudu wannan kawai sujada zai la ghairu ba zai zo da wata raka'a ba ma'ana la ya ati bi raka'ati ba zai zo da wata raka'a ba tunda yanzu kawai shi yanzu kawai kidimewa ce wataƙila ma sujada guda biyu a cikin kowace raka'a yanzu kawai shedan ne yazo yake kada mishi cewa a raka'ar ka ta uku sujada ɗaya kai wa kawai ka miƙe to yanzu shikenan kawai sai yin sujada kabli idan yin sujada shikenan wannan matsala din ta kau babu komai ma'ana wannan shine abin da waɗansu daga cikin malamai suka faɗa na'am
ومن جهل كم صلى بنى على الأقل فإن ترك فقد من ركعة أجزأه أجزأه السجود على ال- على الأجهال shi kenan waman jahila kam salla dukkan wanda ya jahilci adadin raka'a nawa ne ya sallata ya jahilce shi bai ma san ba adadin raka'o'in da ya sallata salla to bana alal aqalli to sai yayi gini akan adadin mafi karanci idan yanzu yana tunani yana ta ba raka'a uku ce ko raka'a biyu yanzu sai ya gini akan raka'a biyu ce yana ta babar raka hudu ce ko raka uku ce sai ya gini akan raka uku ce yana ta babar raka biyu ce ko ɗaya ce sai ya gini akan raka ɗaya ce fa in taraka al-fatihata min raka'atin ajza'ahu as-sujudu 'ala al-ashhar to idan ya zamanto mai sallah ya bar karatun fatiha a cikin raka'a guda ɗaya tare daga cikin raka'o'i na sallar shi wanda ba suna'iyya ba ce sulasiyya ce ko ruba'iyya a jaza'ahu sujudu to as-sujudul qabli sujada qabli tana isar mishi alal ashhari bisa zance wanda yake mafi shahara idan ya zamanto mutum ya bar a ya bar karatun fatiha a raka ɗaya tala daga cikin raka'o'i na sallah to yanzu kawai sujada qabli zai yi a bisa zance wanda yake mafi shahara illa an takuna suna'iyatan wa tabdulu ala qawli al-qadi sai dai in ta kasance wato suna'iyya ce sallah ce wanda take mai raka'a biyu to sai manta karatun Fatiha a raka'a ɗaya daga cikin raka'o'in guda biyu ko a ta farko ko a ta biyu to yanzu wannan sallar shi tana bacewa akan fatawa ta al-Imam al-Qadi Abdul Wahhab ibn Nasr al-Baghdadi wanda insha Allah ta'ala a karatunmu na gaba za mu tashi daga kan fahimtar kalfatiha wa bi hadha alqadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik